بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa cinan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kaifa nurabbi auladana littafin babban malami a sheikh muhammad jamilu zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da 26 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 447 daidai da 21 ga watan bakwai na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba darasinmu da muka tsaya kan shi karatu ya kawo mu ƙarshen a gabar da malam yake ce mata mas'uliyatul abawaini wal muallim mas'uliyatu al abawaini wal muallim kalubale da ke kan mahaifa da malamai game da tarbiyyantar da yara zuwa ga hanya madidiciya mun kammala wannan gaba yau za mu tashi gaba ta wajibul murabbi wal muallim wajibul murabbi wal muallim wajib wajibcin da ke kan mai ba da tarbiyya sannan kuma da malami a shafin littafi na 24 farkon fiji na 24 kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi insha Allah. A mala yake cewa wajibu almurabbi wal muallim daga cikin wajibai da ke kan malami da kuma mai ba da tarbiya sai yi su namba namba. Namba ta ɗaya ce, talimu tsifili an nuɗuk bi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam farko dai a koya wa yaro nutsuki da kalmar shahada yaro daga zaran ya fara magana iya baba umma to tun daga nan alakana masa kalmar shahada a fara ce masa la ilaha illallah la ilaha illallah a fara koya masa wannan wannan kalma ya zama to ya taso da ita ita ce farkon abin da ya fara rikewa kwalwon shi an fahimta a laƙana masa wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama to koda magana zai dinga yi irin ta gwarancin nan ta yara to duk da haka dai a fara laƙana masa wannan kalma iya ƙoƙarin fara tashi da ita iya ƙoƙarin fara magana da ita a cikin rayuwarsa domin irin albarkar kalma ita wannan kalma ita ce kalmar shiga musulunci ba kuma ita ce mifitahul janna kuma ita ce kalimatul haqq ita ce kalimatul taqwa wa kanu ahqa biha wa ahliha duk wannan ita ce kalimatul shahada ita ce kalma mafi tsada a musulunci kalma mafi tsada cikin musulunci ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah an fahimta wata rana annabi musa alaihi salam ya ce ya ubangiji ina so ka koya mini ka bani wani zikiri wanda zan dinga yi wajen ambatonka da kuma roƙonka Allah ta'ala sai ce Musa qul la ilaha illallah sai ce Musa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ai wannan kalma kusan duk bayinka suna fada duk bayinka ita suke fada ya Allah ina so a ban wani na musamman sai Allah ta'ala ke ce ya Musa da duk duniya da sammai da ƙasai za a ajiye su a ɓangaren mizani guda a ɗauko la'ilaha illallah ajiye ta a ɓangare guda na mizani lamalar bihin na la'ilaha illallah ice wannan kalmar sai ta rinjaye sama da ƙasa gaba ɗaya domin girmanta da matsayinta ya sa manzan alaƙi ce afdalu zikiri la'ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah mafificin ambaton Allah shine la ilaha illallah mafificiyar addu'a ita ce kuma alhamdulillah saboda ka murke wannan kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi alkhairai da ake samu karkashin wannan kalma a hadisi da yawa akwai hadisin da yake cewa duk wanda yake guda 100 bayan sallan asuba la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir an ce a wannan yinin ba wanda zai zo da aikin lada kamar sa sai dai wanda ya irin nasa ko yayi fiye da shi sannan ko ma'aiki ki a wannan yinin ubangiji ya bashi tsaro daga shedan ubangiji ya bashi tsaro da aminta daga shedan shedan ba zai shedan ba zai ba zai abin da shi ba shedan ba zai ba zai samu rijayi akan sa ba ana fahimta to wannan kalma ana so yara su fara nuduki da ita la ilaha illallah wa ifhamuhu ma'anaha sannan kuma a dinga fahimtar da yaro ma'anar kalma din inda ma yakburu a lokacin da yaro ya fara girma daga zaran ya fara girma ya fara datawa to a fara sanar da shi ma'anarta ana gane ko da farko nudukin ake so ya fara maganar da furucin amma iya fara girma iya wayo kuma a dinga sanar da shi ma'anar kalma ne ana fahimta ya san ma'anarta ya san ko me ta kunsa ita kalmar shahada shine malike cewa ka ce masa lamu abudu bi haqqin illallah abinda kalmar ta kunsa shine babu abin bauta da cancanta sai Allah ba wanda ya cancanci a masa bauta idan ba Allah ba bautan nan karama ce ko babba in dai sunanta bauta to Allah ne kadai ya cancanta a yi masa ita ana fahimtar wannan wannan shine farko abin da malai yace a fara kokarin lakkanawa yaro wannan kalma din kalimatu shahada ya iya nudukinta sannan kuma in ya fara girma ya san ma'anarta abu na biyu sai malai yake cewa a gharsu muhabbatillah wal iman bihi fi qalbil walad abu na biyu adasa ghars shine dashe a dasa soyayyan Allah da imani da Allah a cikin zuciyar yaro halakana masa a soyantar masa da son Allah a dinga cewa abu kaza Allah ne ya baka Allah ne ya baka in baka da lafiya Allah ne ya warkar da kai abin da kace kasha Allah ne ya baka inda kake zama Allah ne ya baka a dinga kokarin sonya masa son Allah a zuciyarsa da kuma imani da Allah din da yarda da Allah a dukkanin al'amuran Allah na gudanarwa, bayan ka ɗora masa son Allah da ƙaunar Allah a zuci, sannan kuma ka ɗora masa yarda da duk abin da ya zo daga Allah, shi ne al'imanu kenan. Duk abin da ya zo ka tabbatar daga Allah ne, in kai mahaifinsa ne ka ce ba daga gare ne ba ne, ba daga ummanka ba ne daga Allah ne. Tun iya wannan shekaru na yarunta, a laƙana masa wannan kalma, a soyantar masa da ita a zuciya, sannan kuma a wajibtar masa da imani da ita a rayuwar shi misali ka dinga ce masa bi anna allaha khaliquna ai Allah shine mahalicin mu da ni da kai din da sauran duk halittun duniya Allah ne halicin mu mahaifi ya dinga fada ma wa yaro wannan ko malamin makaranta ya dinga fada ma wa yaro wannan tun iya shekarun yarinta halittar mu duka ganin mu a duniya Allah ne ya kawo mu Allah ne ya halicce mu wa razikuna kuma Allah ne shine mai mana arziki duk abin da muka ci muka sha Allah ne ba mu ba wayan mu bane ba dubaran mu bace la haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dubara sai nan ga Allah subhanahu wataala ana fahimta wannan fa duk yaro ana so iya karami a dinga lakana masa wannan ba Allah shine mahalicci kuma Allah shine mai arzutawa ko abinci kaci yaron ka yaci to kace masa Allah ne baka wannan abincin ba daga taskar Allah yake ba da gani bane ba da gani bane daga Allah ne ana fahimta sannan a bayan Allah ne mahalicci kuma Allah ne mai arzutawa wa mughi wa mughisuna wahdahu la sharika la kuma idan mun fada cikin bala'i da musiba Allah ne kadai yake cita mu shine gausu ai mai tsamo mutun daga cikin bala'i an bayyana shine ma'anar gausu duk wanda zai ceto ka a cikin musiba an ka shiga shine gausu mukum mun tabbatar ba mai ceto mutun daga cikin bala'i idan ba Allah ba an bayyana yasa kaɗan ne daga cikinsu suke wa'azantuwa kaɗan ne suke wa'azantuwa daga cikin mutane shi ne ƙalilan mata zakaru ana ganewa wannan shi ne Allah shi ne mujibul mutsarra iza da awu mai ainihin yayi damuwa a lokacin da ɗan adam ya faɗa cikin damuwa ɗin Allah ne kaɗai yake da ikon yayi masa wannan damuwa ɗin ana ganewa wannan kuma ka dinga sanar da yaro wannan Allah shine mai ceto mai bada tanyau da agaji shi kadai ko bashi da abokin tarayya abu na uku ta'limul aulad an yas'alu Allah wahada an yas'alu Allah wa yasta'inu bihi wahdahu ka koyar da yaro a in zai yi roƙo ya roƙi Allah in iya da wata bukata to gun Allah ya kamata ya fara mika ta sannan wa yasta'inu bihi idan iya son dafawa da tallafawa shi ma ka nusar da shi agun Allah ake neman wannan wahadahu shi kadai li kaulihi sallallahu alaihi wasallam li ibn ammihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa dan baffansa wa huwa ibn wa huwa ibn abbas radiyallahu anhu shine abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi tallafi da dafawa ka nemi agun Allah rawahu tirmidhi wa qala hadha hadithun sahihun imami tirmidhi ya ce wannan hadisi ingantacce ne kun ga wannan manzo Allah iya lakana wa dan Abbas tun iya karamin yaro yace ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul amma yalik ya koyi da hitin abinci da bismillah da ci hannun dama da cin gabanka da sauransu wannan tun yaro iya karami ya kamata a fara dasa masa wannan domin ya taso a cikin tarbiya ya taso a cikin koyarwa ta addini gaba ta gaba at-tahziru min al-muharramat gargadi da jan kunne da ya kamata a yi wa yara game da abubuwan da Allah ya haramta. A ta'aziru min al-muharramat gargaɗi da jan kunne game da abubuwan da Ubangiji ya haramta. Idan an koyawa ma yara waɗancan farko nuɗuƙi da kalmar shahada, da sanya musu soyayyan Allah da imani da shi a cikin zukatansu, sannan koyar da su in za su yi roƙo su roƙi Allah. idan za su nemi tanyo da agaji su nema agun Allah sannan abin da ke gaban wannan shine at-tahziru min al-muharramat jan kunne da gargadin su game da aikin da ubangiji ya haramta daga cikin ɗaya mala yace tahzirul aulad min al-kufri a ja kunnen yara ƙanana su san illa kafirci a tsoratar da su kafirci a ce kafirci aiki ne da Ubangiji ya yi tsinuwar masu yinsa. Inna Allah la'anar kafiri na wa'adda lahum sa'ira. Allah ya la'anci kafirai, sannan kuma ya musu tanajin wutar sa'ira. A tsoratar da yaro tun iya ƙarami da mai kafirci, sannan kuma kafirai ina ne makomansu masu ba. A tsoratar da shi wannan, yaro tun iya ƙanƙani ya san illar kafirci da kuma makomar kafirai. wasabbi a gargaɗi yaro game da zagi daga an ji ya fara motsin zagi a dinga ce masa wannan ba hanyar mutanen girki ba ce ba manzan Allah yana ce sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr zagin musulmi a a fita daga shari'an Allah ne fasikanci ne sannan kuma fada da shi iyakai mutun zuwa kafirci ana fahimtar wannan yaro tun iya karmi a san da shi illar zagi cewa duk wanda kaje iya zage zage ba mutumin kirki bane mutanen kirki ba sa zagi suna kame bakunan su wallazina hum anil lagwi mu'ridun wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salam mutanen kirki maganar su ta aminci ce ba zagi ba ashariya ba hayaniya ba harmagaza ba ihu duk wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce yaro tun iya ƙarami a fara koya masa wannan ya san cewa akwai kalamai na mutanen banza akwai kuma kalamai na mutanen kirki akwai batutuwa wanda daga an ji su an san mutum ba mutumin kirki ba ne akwai batutuwa kuma daga an ji su an san mutanen kirki ne suke wannan a dinga koyawa ma yara wannan tun suna ƙanana su san illar zunubi su san illar saban Allah tun kafin su girma su taso da kyamarsa a zukatansu an bayyanta wannan walla'an a koya wa yaro kyamar la'anta la'anta da tsinuwa a ce ita ma ba aikin mutanen kirki ba ne motsi ka daga Allah ya tsini in ba ni ba ne Allah ya tsini Allah ya wannan dukka jakonan yaranka daga wannan ka musu barazana ta duka matukar kaji yara suna irin wannan kalama akwai yaran da sun saba motsi kaɗan Allah in ba ni bane Allah ya tsine in ba shi bane Allah ya tsine wannan karka yadda yaran ka saba da wannan an bayyana wannan a dinga sanar da su illa la'anta din ba ba ba ba aiki mutane girgi bane ba bayan nan wal kalamul bazri a sanar da su illar magana mara tsafta kamar ashar ko kalaman batsa ko abin da ya kama da wannan a sanar da su illar irin waɗannan munanan maganganu wa ifhamuhum bi lutfin a dinga sanar da su ana fahimtar da su kuma da da lutuf da da, da tausasawa a sanar da su da tausasawa ana fahimta yawa idan za a musu fada idan za a ja kunnan su to a sanar da su da, da tausasawa hatta ma fir'auna ai ubangiji ya ce wa annabi Musa alaihi salam da shi dan uwansa annabi Harun izhaba ila fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku faɗa masa magana mai taushi waye Allah ya wazanta ku ji tsoron Allah to shi ma yaro ana so in zaka masa wa'azi ka dinga tausasa kalamanka ya natsu ya gane girman Allah din tukunna an fahimta annal kufra haram ka sanar da shi tun iya yaro karami cewa kafirci haramun ne ba ka jawo mai ayoyi ka fassara masa na irin yanda Allah ya la'anci kafirai ya tsire musu albarka kuma ya ce wuta ita ce makomarsu ana fahimta sannan ka ce masa shi kafirci yusabbibul kusran wa dukulun nar kafirci iya sabbaba taɗewa kuma kafirci iya sabbaba shiga wuta an gane ko taɗewa da hasarar duniya da lahira to kafirci iya sabbaba wannan kuma kafirci iya sabbaba wa mutum shiga wutar jahannama wannan duka yaro tun iya karami a dinga faɗa masa wannan al-kufru yusabbibu al-kusran wa dukulun nar iya sabbaba kafi iya sabbaba tabewa da kuma iya sabbaba shiga wuta wa alaina an nahfaz al-sinatina amamahu abu na gaba akan mahaifa da malamai wajibi ne mu kiyaye harasunan mu a gaban yara bayan duk ka hana su wannan kai kuma karka zo kana yi ka hana su zagi kar su ji a bakinka ka hana su a shari'a kar su ji a bakinka ka hana su tsinuwa kada su ji a bakinka ka hana su ƙarya kada su kada su ji a bakinka ana fahimta shine zuhairu yake cewa zuhairu bin abi sulma yake cewa la tanha an fa'ilin wa ta'ti mithluhu arun alayka in fa'alta azima yace karka hana wani wani mummunan aiki kai kuma ka zo kana aikata irin wannan aiki din yace wannan abun kunya ne mai girma a gunka ka ce ba kyau kaza ba kyau kaza kai kuma kana aikatawa an bai mutu wannan yawa saboda haka ka ga kokarin kamewa kai ma yanda kake kokarin su daina to su fara gani kai ba kai yanda kake kokarin su aikata wadancan na sama na alkhairi so kai kana yi abinda aka ja ku ne ba a so su ga kai baka aikatawa to wannan iya cikin salo na koyar da yaro cikin sauki kuma iya cikin salon da za ka ɗora yaronka kan abin da kake so ya wani tarbiyya amma duk karatun da kake ba shi inda kana saɓawa karatun wala ya saɓa masa dan domin shi yaro daga cikin abin da yake fara zuwa zuciyarsa akwai muhakad wa taqalid akwai kwaikwayo da kuma ganin abin da wani gaban sa yake wannan ko ba koya masa ba zai dauka ko ba koya masa ba saboda ka zamto kayi wa kanka da ita iyalinka da duk waɗanda suka girme shi a gidan kyakkyawan saiti ne cewa kada ku sake ku dinga aikata abin da ba daidai ba a gabansu domin za su ɗauka suna yi yasa ai hausa ma suna cewa a gida in Allah ya taimake ka babban gidan ya gyaru to ƙananan masa za su an fahimta amma aka samu rahin sa'a babban ya kauce ya fandare to akwai wanda za su bi shi dan domin shi yaro iya karami yi duk abin da na gaba da shi ya aikata shi ne abu mai kyau in ka aikata abu kawai mai kyau ne in ba ka yi ba kuma ba shi da kyau an fahimta kar ka zamto kana zagi kana ashar ko ita iyalin naka tana zagi tana ashar tana ƙarya to wannan kawai kuna dura shi a kunan yaran ku ne zai dauka dole saboda ka kiyaye wannan musamman mahaifa da sauran waɗanda suke kula da ƙananan yara su gane wannan li nakuna qudwa hasana lahu ya zamto muna kame harasunan mu domin mu zamto abun koyi mai kyau gare su kamewarmu da hawanmu kan abin da shida ta ɗora mu na alkhairi da ja baya cin abin da aka hane mu na shari to wani iya zama abin koyi mai kyau ga su yara abu na biyu daga cikin abubuwan da za ka gargaɗi yara tun suna ƙanana da shi a tahadiru mini shirki billah a jakon nan samu su tsawa game da yi wa Allah tarayya game da haɗa Allah da wani an fahimta cikin ƙudiri ko cikin so an gane ko ko cikin sunayensa da sufofinsa Allah ba shi da abokin tarayya laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir duk abinda Allah ya ce iya da akwai to nasa bai kama da naka in har kai din ma an ce kana da akwai ana ganewa idan Allah ya ce innahu sami'un basir ko kuma innahu huwa as-sami'ul basir to da jin Allah da ganin Allah ba irin naka bane idan Allah ya ce iya da abu kaza to abu kazan Allah ba irin naka bane ba mu irin su a duniya an fahimci wannan da kyau ko yasa su mazhabi na ahlus sunna duk abin da ubangiji ya tabbatarwa da kansa ana tabbatar masa da shi amma bi ghairi ta'tilin wala ta'wil ba wani tsawo ba wani tsawaita magana akan sa ba wani fasara Allah yana ji yana ji ya faɗa Allah yana gani Allah yana gani shikenan ka wuce zancen ka kwatanta jin Allah ko ganin Allah wannan ba naka bane amma ya tabbatar da kansa eh iya da akwai shikenan amma yayi yayi magana ai bakan damiyar magana game da wannan ya ce laysa ka misli shay ba abin da zaka iya kwatanta shi da Allah babu shi an bayyana wannan ka tsoratar da yara game da shirka hada Allah da wani ka nusar da shi ka nusar da su hatsarin wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushriki billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna ka dinga sanar da su wannan Allah baya gafarta shirka matukar an mutu ana shirka Allah baya yafewa sannan kuma Allah iya yafe zulubin da ba shirka ba amma ga wanda yaso sannan duk wanda ya mutu iya shirka Allah ya haramta masa aljanna wannan duka haka za a dinga koya musu a dinga sanar da su wannan yara tun suna ƙananan san illar kafirci su san illar shirka su san illar zunubi kuma kai ma mahaifi ka dinga kamewa ka dinga kamewa kada ka musu wa'azi game da shirka a ga kana zuwa gumboka ko kana tsafi a gida ko kana sihiri to hana su shirka wannan ba zai yi ba daga cikin dalilan da yasa yara suke hannuwa ga abokai a gaba kai daga cikin dalilan da zaka ga yaro suna abokai kana yi yasa duk yaran da kake ganin su a masallaci kullun da kullun a gun baban su gani an bayyanta ko wani wanda yake kusa da su iya wannan aiki amma yaro har ya kai shekarun girma ya kusa balaga ba ruwansa da sallah ba mamaki a gida ya gani amma matukar yaro kana tare da shi duk abin da kake yi to iya kallon ka ba musamman yaran da na zamani musamman ma a ce kana ta taho mutum masallaci ta shi mutum to ko ba ka nan ji an kira sallah zai gurantu wa masallaci yasa koyar da yaro wai ba dura masa ilimin bane mu'amalar zamanka da shi lokacin iya shekarun yarunta to daga nan ake dasa yaro akan abin da ake so yawo ana fahimta a shekarun yarinta tun daga shekara shida bakwai takwas tara goma to a galabiya yara duk abin da suke yi to sun ga ana yi ne a gidansu yasa malaman tarbiyya suke cewa alwaladu mir'atu li baitihi shi yaro karami madubin gidansu ne kamar in kana so ga me ake aiwatarwa a gidansa kalle shi idan ganin shiru shiru mai kamewa to a gidansa ya gano idan ganshi mai yawan surutu mai ashar a gidansa ya gano idan ka ganshi mai girman manya a gidansa ya gano idan ka ganshi mai kaza mai kaza a gidansa ya gano an fahimci wannan wannan haka magana take ba haka take masana suka yi magana game da wannan alwaladu mir'atu li baitihi yaro madubin gidansu ne yasa malaman da suka koshi da ilimin tarbiyya suka koshi da ilimin sanin dan adam to daga sun ga yarinyar da suke so su aura kallo ɗaya biyu za su iya fassara gidansu mai ake siya tun kafin san ina ne gidan nasu musamman yarinya mace za ka fi gane mahaifiyarta da ɗabi'un mahaifiyarta a jikin wannan yarinyar ana gane da kyau sau daga ilimin sanin ɗan adam ba ƙarya ba ne kuma iya taimakawa ka fahimci ɗan adam da wuri ka gane manufarsa ka gane halayyar cikin gane lokaci to yaro ana fahimtar mai gidansu ake yi wajen zirga-zirgarsa a waje duk abin da ya ga ana yi a gidansu ba za ka taɓa hana shi idan ya zo waje ya aiwatar ba idan abin alkhairi ne zai implementation ɗinsa a waje idan shari ne ma zai yi shi a waje a gani saboda mahaifa da, da, da, da masu koyawa yara karatu suna ƙanana ku ji tsoron Allah ku gane abin da ke wuyanku amana ne shi yasa ma'aikin Allah ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk abin da kake yi a gida to yaronka in ya gani da shi zai tashi ko abin kirki ko abin banza ka dinga jan kunnen iyalinka game da wannan idan Allah ya fara baku haihuwa ɗaya biyu uku to ka dinga ɗorawa matarka wannan karatu yanzu fa ba wai rayuwarki bace sun girki a akwai masu kwaikwayon kofi na rayuwarki ba wannan yaran duk abin da kike yi to su in sun je waje shi za su yi suna haddace shi a cikin kwakwalansu kuma zai yi tasiri a rayuwarsu bayan kawo azantu ka dinga gaya wa iyalinka wannan yaran nan ƙanana ga sunan wasu ma ko makaranta ba su fara zuwa ba to ki tabbatar da kan cewa idan ke mai yawan zagi ce zaki koya musu tun kafin ki je su yi idan mai yawan faɗan alkhairi ce zaki koya musu idan mai yawan tahiki sallah ce zaki koya musu duk abin da kike yi suna kallon ki zuciyarsu tana haddace abin da yake yi magidanta ku dinga koya iyalanku wannan ku dinga koya musu wannan ba wai haihuwan a tara yaran ba za su zama to guba a cikin mutane yanzu yaran da suke farka mutane me amfanin su da suke dirawa gidan mutane su musu rashin mutunci cikin iyalansu ko akan wayanka ko akan kudin aljihunka a sa makami a tsara ka baka ci baka sha ba baka musu komai ba me amfaninsu waɗannan ba su da amfani a cikin mutane guba ce an fahimci wannan to amma in kana kula da yara ƙanana kana dasa musu alkhairi kana bin su da addu'a to babu shakka Allah zai taimake ka samu kikkiawan control game da yaranka yasa hatta ma'aikin Allah yake cewa rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka mana baiwa cikin zuriyar da zaka bamu ka sanya mana su idan mun kalle su za mu ji farin ciki shine qurata ayu kaga yaron ka iya ta karatun qur'ani ya zaka ji dadi a zuciyarka kaga yaron ka ya kame duk wata hayaniyar haguwar unguwa ba shi a ciki inda ka dosa shi in makaranta ne in gun aiki ne in baya ta iya gida kaga wani abin faranta rai ko ka ka dora shi kan wani abu kaga iyayen da ake bukata abin alkhairi ne to wannan yana faruwa ne ta ɗayan abu biyu fa sai kai ka kwatanta a gaban sa nan kana bibiyar sa daduwa idan kana so yaron ka yi gaskiya to kai maka dinga yin gaskiya a gaban shi ka faɗa ma gyace masa ta dinga yin gaskiya a gaban shi idan kana so ɗan ka yi amana ka dinga amana kai kuma ka dinga faɗa wa gyace masa ita ma ta zamto mai amana ana fahimtar wannan saboda ka wannan shine a al'amari mafi girma da yake sa yaro ya taso cikin nutsuwa da tarbiya amma duk kowace makaranta za ka je ko makarantar malam wane ce in dai gida ana sabanin abin da ilimin yake yi to yaron ba zai da tarbiya ba illa man rahimallah illa qalilun minhu sai wanda Allah ya ji kansa kuma sai wanda Allah ta'ala ya rahamta masa amma matukar gida ba a aikata alkhairi to da ya wahala yaro sai cikin alkhairi da yau da wahala babban abin da yake dora yaro kan gwadabe na kwarai iya shekarun sinnil mubakkir nasa shekarun yarintarsa to abin da yake a gidansu da unguwarsu shi ke dauka yake Allah ya ba mu ikon gyarawa sai malik ke cewa a at-tahziru min shirki billah ku gargadi yaron ku game da shirka ko sanar da su hadarin shirka din wa minhu du'a ghairillah min al-amwat daga cikin ma'anar shirka akwai roƙon wanda suka mutu ka je kabarin wani ya mutu ka dinga roƙon sa ya ma kaza ko ya raba ka da kaza wannan shirka ne kada an hada Allah da wani ne shi mamaci hasali ma shine yake bukata a gonka domin shine yake bukatar addu'anka duk wanda ya mutu baka da wata bukata a gare shi sai dai in ya aikata alkhairi ka dinga kwaikwayon alkhairin da ya aikata amma shine yake da kyakkyawan bukata a gunka wajen kai masa addu'a shi yasa qur'ani da sunna suka wajibta wa da ya dinga yi wa mahaifansa addu'a ka san babanka da ya fi ka nagarta ya fi ka kirki ya fi ka salaha amma ya mutu an ce ka masa addu'a kaga he shine yake da bukata a gunka an fahimta ba za ka je kabarin baba ka ce baba kaza nake zo baba kaza nake bukata a'a ubangiji ya haramta wannan roƙon matacce bayan ya mutu haramun ne yasa sunna ta haramta ka roki Allah ma akan kabarin wani ba ma wannan na kabarin ba yanzu a ce ba za ka yi addu'an neman lafiya ko neman arziki sai ka je makabarta ka tsaya akan kabarin wani shehin ko malamin ka ka je ka tsaya akan kabarin kana roƙon Allah shi ma bai halarta ba ballanta na ka roƙi na kabarin an fahimci wannan saboda ka dinga koyawa mutane wannan su gane hadarin abin su ma mata abin da suke bukata addu'a abin da suke bukata addu'a da ambaton kyakkyawan aikin da suka mutu a kansa wannan shine abin da mamace yake bukata amma ba ka da bukata ka je ka sashi a gaba kana roƙon sai ma wani abu babu shi to ku sanar da yara wannan tun suna shekarun ƙanana wa talabul ma'una minhu ko a je wajen wanda suka mutu a kabari ana neman tallafinsu ko tanyansu kun ga karatu shine yake bayyana abu lokacin da aka janye subsidy na harkar mai ba daɗewa ido na ya nuna min wani bidiyo clip kaka a waya wani mutum babba ya je ya sa kabarin wani a gaba iya ta koka masa tsadar fetur da wahalar rayuwa wallahi tallahi na gairi ido na wannan ya to malam yawa ko wanda suka gani anan go iya ta koka masa tsadar fetur da wahalar rayuwa ya mutu ba sama da shekara 100 da wani abu ko ruwa. amma iya ta kaza kaza dai fetur yayi tsada wahalar rayuwa ta kaga wannan bayan ma bayan ma gidadanci kuma ga zunubi tunda Allah ta'ala yake cewa Qur'ani ba in tad'uhum na'am la yastajibu lakum in tad'uhum la yasma'unakum la yasma'unakum walau sami'u masajabu lakum in tad'uhum la yasma'u la yasma'u bikum in tad'uhum la yasma'una bikum idan kun kira su ma ba za su ji ba in ma sun jin ba za su amsa muku ba haka Allah ya faɗa in kun kira su ba za su ji ba in ma sun jin ba za su amsa muku ba Qur'ani ya nasanta wannan kaga take je kan kabari kana kira mai kabari ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza da Allah da wani shirka ne kuma ya saban ya ya saba wa ka'ida da Allah ya lace mutum manzon Allah da kansa yake ce daga kun binne mamaci fas'alullaha tasbita fa innahu al'ana yus'al manzon Allah yake ce daga kun binne mamaci kowaye to abin da yake bukata ku bi shi da addu'a domin a yanzu nan za a fara tambayar ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a haka maza Allah yake har ma yake cewa ya halatta bayan an binne mutum ka tsaya a kabarin sa kamar addu'a kamar a yanka raƙumi a fede raƙumi a raba naman sa ka dauka man tsawon lokacin kana yawa mutum addu'a bayan an binne shi a kabari amma yanzu nan wannan duka haka manzo Allah ya koyar da mu to amma kaga bai ce mu je mu roki na kabari wani abu ba ba inda manzo Allah ya faɗa wannan ba inda ya faɗi wannan ba a zuwa kabari a roƙi Allah ma ballantana ka roƙi na cikin kabarin ba a yi maliki cewa fahum ibadun la yamlikuna dharran wala naf'a waɗanda suka mutu su ma bayin Allah ne ba su mallaki cutarwa ba ba su mallaki amfanarwa ba da amfanarwa da cutarwa duk Allah ne mallaki su an fahimta cutarwa wani abu ya cutar da kai da sanin Allah wani amfani ya same ka ka haɗu da shi da sanin Allah ana fahimtar wannan Allah ne kaɗai ya mallaki wannan qala Allah ta'ala Allah ta'ala ke faɗa cikin littafinsa mai tsarki yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk wala tad'a min dunillah kar ka tsaya ka dinga kiran wani Allah ba Allah ba kira na neman tanyo bayan ya mutu ko na ma amsa ma addu'ar ka bayan ya mutu sai Allah ya ce la yanfa'uka wala yadurruka ba zai taba amfanar da kai ba ko ba zai taba cutar da kai ba duk wanda ya mutu bashi da wannan la yanfa'uka wala yadurruka ba zai taba baka amfani ba sannan kuma ba zai taba cutar da kai ba fa in fa'alta har in ka aikata wannan kaje kana roƙon na kabari ko kana tsoron cutar wasa ko kana kudayin amfanar wasa fa innaka idzan min zalimin to a daidai lokacin idzan din zarfu ne zarfu zaman ne a lokacin da kake wannan to ka zama azzalimi an fahimta in daga baya ka tuba kuma wallahu alam in ya sha ya gafiruka wa in ya sha yu'azzibuk in ya so ya gafarta maka in ya so kuma ya kama ka da hukuma an fahimta adh-dhalimina ay al-mushrikeen duk wanda yaje yake roƙon na kabari ko yake neman tanyansa ko amfaninsa ko tsoron cutarwarsa to a daidai lokacin da yake to iya cikin mushrikai abu na uku tahzir al-awlad min al-maisir bi anwa'ihi a gargaɗi yara game da caca ita ce maisir ya tsalo na ka an alhamar wal maisir almaisiru caca kenan ana ce mata almaisir ana ce mata alƙimar an fahimta tsanar da sunaye da yawa kamar yadda cacan ita ma nau'i nau'i ce to dukkan caca da nau'in caca duka kan ja kunnen yara game da ita musamman da ita da yake ita harka ce wanda ake samun kuɗi an aka yi sa'a to duk abin da za a samu aka yi sa mana duk abin da ake samu a caca na samu bila kaddin wala ta'ab a samu abu ba wahala ba ba share gumi haka kawai ka samu abu to duk irin abin da ake samu ta wannan hanyar haramu ce an fahimta yaro tun ya karami ka fahimtar da shi wannan ya fara zuwa sakandare su zai tafi jami'a ya fara amfani da wayar hannu iya tattabawa to kazan kai wane to banda banda caca duk irin abin da za a ce ma wani waye promo ne wani waye ana samun kaza daga an yi kaza ka bincika musamman ta wannan tarkon ana kama mu da yawa mu dai kawai bukatar mu a kawo ai ai da kai kaza kai kaza ai za ka samu to me halittin sa shari'a ai ba dun nema bane aka ce kai ba dun nema bane akwai alkasabul halal akwai alkasabul haram akwai nema amma haramun ne yanzu misali ka dinga safara alade kana kai jikuri kana siyarwa ka sha wahala alasa ma ka fadi ma to abin haramun kake ko kana safarar jakuna ko karnuka ka kwana a jeji ka sha wahala kaga nema ne wannan ai amma kuma haramun ne shari'ar ka bata yadda da wannan ba an fahimci wannan to ballantana kuma abin da ba wannan ba saboda ka duk abin da shari'a ta ce neman ta hanyar haramu ne ka guje shi kuma shubuhohi sun yawa musamman harka da wayan nan yanzu shubuha ta yi yawa rike tambayar himin jin kace shubuhohi sun yawa musamman masu amfani da waya ai daga ka shiga wani abu akwai menene yanzu ai na ji an daina mainin ku kwana yi a to a to gashi na ai dama bai hude wallahi tallahi har yanzu muna da karancin ilimin sanin behude wallahi behude ba yanda za a yi ka sa wannan a zuciyarka ya kawo abin da zai amfani musulmi 100% wallahi ba shi bane kuma koda a zahiri kana ganin amfanin ne to ya boye wata ziddasisa a karkashi wanda ta fi wannan amfanin lingin balinki yanzu ka dau harkar data ma da ake sawa ake mining din nan datar kadai da aka siya aka kona wallahi ta yi linkin sama da ɗarin abin da suka bayar ta ki linkin ɗarin abin da aka bayar ban da ɓaci lokaci da jefa kai cikin haɗari akwai wani malamin mu wanke faɗa mana a katsina wani ya ɗauko yana iya ta wannan danna danna iya ta haka ya hau titi bai sani ba mota ta bige shi mutu banda a yi sallah ba kai ba a san adadinta ba ka ƙi zuwa kai wa mahaifanka aiki ba a san adadin wannan ba eh gabar da sana'u sosai kuwa wani yar yar gamar masana'arsa mai kyau ya bari ya kama mai ne kai ba je ko ina ba kuma yake nan an yi an yi an yi wa watsewa dalaci kenan to wannan suna nan dewa in dai bai hude ne zai kama wani abu da za gani a zahiri kamar samu ne kai a hankali sanda qur'ani ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abin da suka koye ne kin ku a zuciyarsu yafi girma kan abin da suka bayyana kad badatil baghdha'u min afwahi behude duk inda yake a fiska za a gane baya son musulmi da musulunci baya su amma duk da hakan Allah ya ce abin da suka koye a zukatansu yafi abin da suka bayyana girma to amma har yanzu mutanen mu ba su ga wannan karatu mai zauna a zuciyarsu ba da manya da yara da mata an sai da abubuwa da yawa an sai waya saboda wannan saboda wannan mining Allah an sai an sai da abubuwa da yawa eh a da yawa kana abun tenuwar ba ta tenuwar ba da tsawo ba ina ji ko shekara ma ba da ba tenuwar aka watsi a kamo wannan a yi kaza a kamo wannan a ce kaza a kamo wannan a ce kaza kai da kanka ai wannan shubuhat ne ai famani ta ka shubuhat faqad sabara al dini wa irdihi duk irin wannan abin ka guje su domin ka tsira da mutuncinka da addininka amma ka je kama sana'a dahir ta halal abin da ake bukata kenan abu kaza kake ba wanda yake shakkar ba halal bane shi kai kaje kaje kayan ka ka nemi taimakon Allah aka amma duk irin wannan ci ba wahalar ku yi hankali da shi ku yi takazan da shi malai cika gargadi yara game da almaisir caca a bayan yau bi anwa'ihi da nau'o'in caca duka kaliya nasib wa tawila duk wannan sunayen caci ne kamar a ce beta nine ko bed naija ko yawa bed naija caci ce zuwa su da ake full din nan cacar yan balla ke kawo ta jarida jarida da waye da waye dinga cikewa duk wannan nau'o'in caci ne ko wanda ake kadawa da kati duka ko wanda za a sa wata gasar abu a ce duk wanda ya kaza kaza yi zai cinye gaba daya ko irin abin da ake na wurga abu din nan ililogo yau duk dai da su dai duka ina ce bi anwa'ihi duka nau'o'in caca duka haramun ne wa gairiha da waɗansu waɗannan ma da ba mu san su ba walau kan ne tasliya ko da ana yi ne dan wasa a ce a zo a yi abu kamar lido haka kamar shi ma lido ai caca ne a sosai ku caca ne ko da ba kuɗin a zo ana yi yi ne wasa ai ko a ce ba kuɗi ana ya wane yi ne ya ci ya wane ya kada wane wane ya kada wane to ko da irin wannan na wasan ne malai ce kar ku yi shi domin yin na wasan li annaha tajru ila al-qima nan gaba kaɗan daga kun fara girma ku ci mai da hila gudi shikenan abin da ake gudu kenan da ba daga ana yin na wasa na wasa na wasa daga an fara cewa to a sa kuɗi mana wani sa ɗari wani sa hamsin shikenan ya je kuma inda ba a so a je din wa turisul adawa kuma ita shaci tana haifar da gaba ko dan gidanku ne cinye ka a caka sai ka tsane shi ko ba ka bane ko wanka ne cinye ka a caka wallahi sai ka ji baka son shi sai ka ji wata tsana da gaba gaba a zuciyarka sannan wa annaha khasara ita kuma shaci gaba ɗayan ta ma hasara ce wa annaha khasara lahum wa limalihim hasarar lokacin su ne da rayuwarsu kuma da dukiyarsu wa liwaqtihim kuma hasarar lokaci shi wa dhiya li salawatihim ita kuma caci tana zama sanadiyar wulakantar da sallah dama yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azlam rijsun min amali shaytan yace fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yusuddakum an dhikrillahi wa ani salah abinda shi da yake nufi da ku wajen kayan maye da caca ya sanya muku gaba a junanku an yoki a baina kuma al'adawatu wal bagaba in dai dan caca ne ko dan shan kayan maye to dole abu biyu ne ya same shi Ƙiyayya da gaba an fahimta bayan wannan kuma wa yusuddakum an zikrillah duk dan shasha da mashayi to sai shi dan ya toshe masa hanyar ambaton Allah bayan da zai samu lokacin karanta Qur'ani ba zai samu lokacin tasbihi da istighfari ba sannan wa anis sala sai shi dan ya toshe musu hanyar yin sallah wannan Qur'ani ne yake yake baka wannan labari in dai mutum zai kama harkar cace da kayan maye to tabbas wannan abubuwan hisan batu a kansa gaba da dan uwansa musulmi tsanarsa da fatan musiba gare shi sannan da da da da, da toshe ma hanyar ambaton Allah sannan kuma da toshe ma yin sallah wannan duk caca da kayan mai suna sababa wannan sai malik ke cewa abu na hudu man'ul aulad min qira'ati al-mujallat al-khali'a daga cikin tarbiya ka dinga kokarin hana yaranka karanta jaridu na batsa kamar blue papers din na aka jaridun da akwai hotunan ba za a ciki ko kuma yanzu harkar waya ga ta nan duk abin da za a yi na fitsara da ba su suna ciki to yaronka daga ya fara datawa ya fara mallakar waya ya fara jami'a to ka dinga zaunar da shi kana faɗa masa wannan ubangiji iya kallonka duk inda kake iya tare da kai wa inna alaikum alhafizina kiraman katibi ni bazan zama to kullum ina tare da kai ba kuma abinda ubangiji ya dora min akan ka da nusar da kai daidai tunan nusar da kai idan ka tafi makaranta ka ka buya dakin kana abinda ba daidai ba Allah ya kallon ka kuma Allah ba zai tambaye ni akan wannan ba ka hada alakarsa da Allah ka ji tsoron Allah duk inda ka samu dama a rayuwarka karka sabi Allah ka kiyaye duk abinda ubangiji ya ji ka kiyaye wannan yaro ya fara zama murahiki ya fara zama shekarun balaga to ka dinga zaunar da shi kana faɗa masa wannan yarka ta fara girma ta fara fitowa zance ta fara zuwa jami'a to ka dinga zaunar da ita kai da ita a daki kana mata wannan karatu wance to kiji tsoron Allah ba ba na saba miki makaranta ba duk abin da kike a makaranta na matakar ya saba wa Allah to ba ruwana yanzu fayil ɗinki an bude miki duk abin da kike na alkhairi za a rubuta miki in ma sharri kike za a rubuta ni dai abin da Allah ya dora wannan nusar da kike nuna miki daidai kuma nayi duk abinda ubangiji dora min akan ki na tarbiyyar ki da nunar da ke daidai da kaza da kaza duk nayi amma in kin kebe ba kiya kallon ido na kina abin da bai dace ba to zunubin iya kanki kuma ubangiji iya kallon ki kuma in dai zunubi ne kika yi shi yanzu to har ka tun kafin ki mutu kin ga tasirin sa na tsaye a kanki duk yaron da ya fara kai shekarun balaga mace ce ko namiji iyaye kada ku gaji da yi musu wa'azi domin a lokacin kwakwallo su tafasa take wata hikima ma da wasu daga cikin magabata suke sai su dinga cewa sai ka wajen wane wani malam wane ko wani abokinsa idan ya je din to nasiha wannan malamin zai masa wa'azi zai masa ka fata shi da shi da karanta masa duniya idan ya mace ce ce ki wajen wanci idan ka san akwai wata managarciyar mata wance zan turo wance ba dai wani abin take na abin nan ba amma ga ta nan ki karanta mata duniya ki mata nasiha kar ku gajiya domin suna shekaru masu hadari wanda ya ɓaci a wannan yanayin ya ɓaci wanda kuma ya gyara a wannan yanayin gyaru mahaifa da iyaye da malamai kada ku gajiya da jawo hankalin yara a wannan shekaru bayan kai kai tura shi wajen wani abokin ka mutumin girki sati ɗaya biyu tura shi wajen wani malami ka je malam wani ya ce in tura ka in ya je ya mai nasiha ya mai wa'azi ya karanta masa duniya wa zakihum bi ayyamillah to sai ana bibiye su in sun je wata marhala shikenan kuma in sun meki a wannan layin ka huta kuma shikenan amma suna wannan shekarun kara saki da su a dinga musu man to man a dinga kula ana nuna musu Allah ana nuna musu girman Allah ana nuna musu girman zunubi ana nuna musu hadarin zunubi ana buga musu misali da magabatan wanda suka yi zunubi ba su sha ba ka dubawa na ai ka san to iya gidan burzuna life of prison ai ka san shi yar gidan wanci ga ta nan ta zama kawarwa tana sabon layi misali ta ma bar garin tana can ba a iyayen ta ma ba sai inda take ba yanzu kina so ki zama irin wannan iru ba an cewa ne ya mutu a can bakin kwata ya mutu ma duk a dinga nuna musu irin wannan akibar mutanen banza shi ma wani nau'in wa'azi ne a nuna musu ƙarshen mutanen banza ba sa ƙarkewa da alkhairi duk mashayi duk dan kalare duk karuwa to suna yin motoro lakanci ne ƙaryen su ba ya kyau za su yi tsufan wulaƙanci tsufan rashin gata tsufan rashin kulawa ko da haifafun garin ne a banza Allah ke wannan wa'azi ne shi ba wa'azi ne dan domin na baya su gani su dai sun bi hanya gai sun je ƙarshen rayuwar su ga yadda suka zama to kai ma an kana sha'awa ka zama irin wannan ka bi wannan layi shine magana ai ai suna da yan uwa ai suna da yan uwa amma Allah sai ya hana a tausaya musu Allah sai ya hana ko jinya suke a kai su a musu magani dan domin su zama ibra liman kalfahu ta zama abin lura ga na bayan su to yara matasa a dinga buga musu musai da irin wannan ku duba gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne idan kana so ka yi mutuwar alkhairi da tsofan alkhairi da girman alkhairi ka duba wane mana wani iya shekaru kaɗan ga nan jama'a girwa suke yi iya da martaba iya da kima iya da mutane ku dubawa ne ku dubawa ne ku dubawa ne aka za a dinga buga musu misali to wannan duka iyakin abin da ya kamata a dinga bibiyar yara idan suna shekarun dab da balaga har zuwa balaga kada a basu haka ana fahimta sai malik ya cewa a nusar da su karanta wannan jaridun na fitsara ba daidai bane ba wasuwarul makshufa a dinga nusar da su cewa hotuna wanda suke nuna tsiraici ba su wasu a dinga nusar da su hadarin wannan din wala qisas al-bulisiya da karanta kisosi na ƙarya kissa ce irin la shafa labari shudi din nan bata lokacin banza irin su wani abokin hira da yake a gidan rediyo irin su wani wane ne wane ne duk ƙaryar banza ƙaryar wabi ce karka yadda yarka ko matarka ta saba da jin wannan bata lokacin bata lokaci ne aikin banza aikin wabi la yusmin wala yughni min jun ko kallon series labari na ko kwana 190 ko kwana duk dai irin wannan duk shirman banza ne shine kisa su bulisiya kisosi da za a yi film akan su na ƙarya ko an rubuta littafi na ƙarya wal jinsiya ko labarin jinsi haka a dinga labarin mu'amala tsakanin mace da miji duk wannan ka hana yaranka jin wannan ko karanta irin wannan labaran ومنعهم من مثل هذه الأفلام في سينما وتلفزيون لدردها على أخلاقهم ومستقبلهم irin wannan ka dinga ƙoƙarin nusar da su hatta kallon fina-finai da ake a sinima da talbishin za mu ƙara yin da wayoyin hannu duka a karantar da su haɗarin wannan da kuma nusar da su suna da illa suna da cutarwa ala akhlaqihim abin zai shafi ɗabi'unsu wa mustaqbalihim kuma abin zai shafi future nasu na gaba an bayyana wannan duk wannan iyakan iyaye da malamai ku kula da wannan ku yi iyayenku idan kun iyayenku yaro bai dauka ba ba ku da laifi amma in sakacin ku ne sai yaro ya lalace kuma kuna da laifi an bayyana ya lokaci ne lokaci a to shi ke na sai mu tsaya wannan nan ba ta biyar insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan su kuskure kuma Allah ya fi mana idan mun dawo mako mai zuwa zamu tashi akan ta menene tahziru alwalad min at-tadkhil shaye shaye da busa hayaki to akan wannan illa zamu tashi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya mana albarka Allah ya samu wani da rayuwa lafiya Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu tafarki madidici Allah ta'ala diyaran da suka kangarewa hanya Allah ka dade su kan hanya Allah ta'ala mu kuma da mu da yaran mu Allah ka tabbatar da mu akan hanyar daidai ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka higa cikin al'amarin mu Allah karka bar mu da dabaran mu da wayan mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifan mu Allah ta'ala ka ba mu da muna mai albarka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya musamman dagaci na wannan unguwa muna ƙara sashi a don Allah ka ba shi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka sa kafara ne wannan jinya tasa da sauran ƴan uwa musulmi gaba daya na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh